بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake juyawa a turmi na biyu a wannan safiya ta ranar Lahadi 17 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1445 daidai da 23 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2024 a wannan karatu namu na daura daga littafin Tazkiratul Muta'allimina bi Nu'util Ulama'ir Rabbaniyin wanda muke wata ke da siffofin malamai na kwarai wannan shine darasi na bakwai insha Allah muna bibiyan malam Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah inda yake mana magana kan illolin da ke cikin neman shuhura da kuma yadda ta sabawa tafarkin ilimi da malanta ta gaskiya zamu tashi daga shafi na 53 inda yake cewa ba'u abu na biyu daga cikin ababan da suke cin karo da ikhlasi na farko shine abin da ke jan matsala game da ikhlasi wanda muka ji karatu a kansa shine shuhura neman shuhura na biyu kuma shine talabur rif'a wal ulu fi dunya neman daukakar duniya neman samun abin duniya ta hanyar ilimin addini kada harrama Allahu jannata liman yuridu uluwan fil ardi wa fasadan qala Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya haramta aljanna daga mutumin da ke neman ɗaukaka a duniya wanda duniya ce manufarsa ya samu ɗaukaka ya yi ɓarna a bayan ƙasa kamar da Allah yake cikin sutul ƙasasi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah yace waccananka gidan lahira wato aljanna naj'aluha mun tanade ta ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a duniya ba sa neman ɓarna wal'aƙi batulil mutaƙin a ƙarshen al'amari yana ga masu tsoron Allah ne tuka ga mafhumul mukhalafa shi ne gidan aljanna ba a tanaje shi don masu neman ɗaukar duniya ba wadakar alhafi ibn rajabin rahimahullahu a cikin littafin fadlo ilmi salaf ibn rajab alhambali wannan da muka yi magana a kansa a darasin da ya gabata abdurrahman ibn ahmad al-bagadadi yana cewa alamata alamatu hadha ilmi alladhi la yanfa daga cikin alamar ilimi wanda ba shi da amfani an yuksiba sahibuhu zahwa wal fakhra wal khuyala daga cikin alamar ilimi mara amfani kaga ilimin ya sanya wa mai shi azhawa san kalekalen duniya san adama da shi a duniyar nan walfahara kaga ta sanya mushi san alfahari ilimi ne amma alfahari yake da ilimin wal khuyala da taqama jiji da kai wa talabal uluwi da neman daukaka war rif'ata da samun matsayi fi duniya wal munafasata fiha ko ga ana ta jayayya da mutum akan matsayi a cire shi a wani mukami ya ce bai yadda ba ya kuma ya kafa nashi sabon masallacin ko da bai kai girman inda za a yi masallaci ba ko yaye ne sai ya yi shugabanci shi ne kawai sai an ce shi ma malami wani ma daga ɗakin matashi yake karantarwa ba yi da ɗalibai ɗalibin shi kawai shi ne kyamarar shi sai kuma wawaye da suke bin shi daga nisan duniya amma saboda jaraba da kwalafuci dole sai ya yi malanta wa talaba mubahatil ulama ko ga yana nema ya dinga yin guguriyo yana so ya dinga wa malamai alfahari cewa ai shi ma karfin shi ya kawo kashin shi yayi kwari damtsan shi ya girma wa mamaratis sufaha da kuma sanyin jayayya da jahilai duk in jahilai suka tada jayayya shi ma sai ya shiga cikin su wasarfu wujuhin nasi ilayhi da kokarin karkatar da fuskokin mutane zuwa gare shi ta yin abubuwan da mutane za su karkata zuwa gare shi وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار duk wanda ya nemi ilimi dan wannan wato manufa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta wuta wa rubama da'a ba'd ashabi hadhihi al-ulumi ma'rifatallahi wa talabahu wasu daga cikin masu irin wannan ilimin mara amfani za su dinga cika bakin cewa su dan Allah suke su abin hannun abin wajen Allah suke nema wal irada amma siwahu su ce su ba wani abu suke nema ba sai wajen Allah walaysa gharduhum bidhalika kuma ƙarya suke ba haka bane illa talabu taqaddumi fi qulubin nas suna faɗa wannan magana idan su samu halin shiga zakatan mutane min al-muluki wa ghairi sarakuna da wasunsu wa ihsani dhannihim bihim dan a kyauta musu zato wa kasrati atba'ihim dan su samu yawan mabiya wa ta'azzumi bidhalika 'ala an-nas dan kuma su yi amfani da wannan su dan yawan mutane wato abin nan girman kai na uku as-sa'yu lil husuli ala mansabin dunyawi daga cikin alamar ko abubuwan da ke lalata ikhlasi mutum ya dinga kwazo da kokarin neman wani matsayi na duniya ilimin shi na lahira ya zama damuwarsa game da ilimin ya za a ya samu matsayi na duniya malam yace min nawaqidil ikhlas an yaqsuda bi ilmihi al-husul ala mansibin dunyawiyyin daga cikin abin da ke hana ikhlasi shine a ga mutum cewa yana kokarin neman duniya da karatunsa faqad thabata fi dhalika wa'idun shadidun akwai alƙawari na narkon azaba mai tsanani game da haka fa akhraja al-imamu ahmad wa abu dawud wa ibn majah akwai hadisi tabbatacce a waɗannan littafai al-imamu ahmad a musnadin sa da abu dawud da ibn majah Allah ya gafarta musu gaba daya bi sanadin hasanin an abi hurairata qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ya koyi wani ilimi wanda asalin ilimin ana nufatar Allah da shi ne ilimin alkur'ani ko hadisi ko fiqh ko makamantansu la ya ta'allamuhu baya koyon wannan ilimin illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya za ta na wanda da sai gabata mun ji sharhin wannan hadisin daga malam Abu Abdullah al-Qurtubi ko Abu Abdul Abbas al-Qurtubi afwan wanda yace hatta ilmomin ulumul ala suna ciki yace mutum ya koyi wani ilimi wanda ilimin na neman shiga a wurin Allah ne sai ya zama duniya yake nema da shi lam yaji da arfal jannati yawmal qiyama ko kanshin aljanna ba zai ji ba ranar alkiyama malam yace wa hadha wa'idun shadidun li kulli man ta'allama ilman shar'iyyan li yusiba bihi min ad-dunya yusiba bihi ad-dunya wa hutamaha wannan alƙawari ne na narkon azaba mai tsanani ga duk wanda ya koyi wani ilimi dan ya nemi duniya da tarkacenta walaysa li talabir riba min Allah azza wa jalla ya zama shi baya cikin manufarsa game da ilimin sa neman yadda Allah li anna al-ilma ash-shar'iyya ajallu wa a'la min an yuhtazala al-ghard min ta'allumihi wa talabihi fi isabati hutamid dunya yace saboda abin da yasa akai wannan tsananin azabar saboda darajar ilimin shari'a ta fi ƙarfin a jawo shi ƙasa zuwa ga neman wata manufa ta duniya da tarkacen duniya wulaƙanta ilimi ne domin duk wanda zaka nema a wurinsa ba yi da abin da zai bayar abin da Allah zai bayar idan an yi ilimin da shi duk duniya ba wanda ya sai bayar duk abin da mutum zai baka na matsayi ko kuɗi ko girmamawa ba komai bane akan abin da Allah zai baka na matsayin da Allah yake ba masu ilimi saboda haka bai dace a ce ka dawo da kanka ƙasa ka wulaƙanta iliminka kana neman abin wajen mutane ba faman fa'ala zalika faqad arrada ilmahu lil idlal duk wanda ya haka to ya gabatar da ilimin shi zuwa ga wulaƙanta ilimin wal ihana a ci zarafin ilimin fa arrada bidhalika nafsuhu lil hirman min al jannati jazaa'u faqa sakamakon haka kaman ya hana kanshi aljanna amma sakamako daidai da mummuna aikin shi ya wulaƙanta ilimi to shi ma ya wulaƙanta ya hana wato ilimi ya samu daraja shi ma hana shi samu ɗaukaka ranar alkiyama fal ilmu shar'iyyu ilmun sharif ilimin addini ilimi ne mai daraja wa hamiluhu wanda yake ɗauke da ilimin addini ya hamilu amran fi ghayati sharaf yana ɗauke da al'amari ne mai matukar daraja wartifa'i waltifa'in ila manzilatin la tudaniha manzila kuma ya samu abin da zai taimake shi ya hau wani mataki wanda babu wani mataki da ke kusa da wannan id innahu ha wartifa'un ila manzilatin wartafa'a kuma ya samu daukaka ila manzilatin zuwa ga wani mataki la yudani ha manzila id innahu yahmilu mirasan nubuwati ma'a kuma ya dauke da gadan annabawan tare da shi wa min ajli zalika al-makhluqatu kulluha tu'azzimuhu wa tahtarimuhu sakamakon wannan gado da yake dauke da shi na annabta shine dukkanin halittu suke girmama shi suke wato bashi matsayi watastaghfiru lahu suke suke neman Allah ya gafarta mai zunubansa hatta al-mala'ika fi samawati wal hitan fil muhitat har mala'iku da ke sama suna nema malami gafara hakanan kifaye da ke cikin teku suna nema malami gafara wal sharafi ilmi wa fadlihi tamanna ba'd ar-ru'asa'i an yakunu bi manzilati al-ulama'i fi sharafihim wa jahi saboda darajar ilimi an samu a tarihance wasu manyan sarakuna wanda ake ganin sun kai matuƙa wajen samun ɗaukaka a duniya sai ga su kuma abin da suke fata in sun ga wani malami da darajar da Allah ya bashi sai su danga burin ina ma da irin wannan darajar suka samu ga misalai akan haka ma kana min min amri al-wazir ibn al-amid akwai wani mashahurin waziri wani minista a zamanin daular abbasiya zamanin daular buwaihawa daga cikin daulolin da suka fandare daga abbasiya sunan shi muhammad ibn hussein wazirul malik rukun daula hassan ibn buwaihi wannan daula ce ta yan ta yan shi'a ya rasu shi kata 360 shi wannan ibn al-amid malami ne na lugar arabiya mashahuri min salatin ad-dawlatul buwayhiya yaqulu abu al-husayn ibn al-faris al-lughawi ibn al-faris malamin nahwu yake cewa samitu al-ustad ibn al-amid yaqulu naji ibn al-amid yana cewa ma kuntu adhunnu anna fi ad-dunya halawatan aladha min ar-riyasa yace wallahi da na dauka cewa a duniya babu wani matsayi mafi daɗi ka fiye da a ce kai shugaba ne wal wizara ko a ce kai minista ce minista ne kai allati ana fiha wanda ni yanzu minista ne babba a gwamnati hatta shahidtu muzakarata Sulaiman ibn Ahmad at-Tabarani wa Abi Bakr al-Ja'ani yace sai na zauna bi hadarati wata ran na zauna a gaban wasu manyan malamai guda biyu al-Imam at-Tabarani wannan dai mai ma'ajimu salasa da wani mutum mai suna Malam Abubakar Al-Ja'ani shine Muhammad ibn Umar ibn Muhammad Al-Baghdadi ya rasu shekara 355 to waɗannan malaman guda biyu suka zauna sa tattauna wata matsala ta ilimi shi kuma wannan sarki ko kuma wazirin sarki yana zaune fa kana tabarani yaglibu al-ja'ani bi kathrati hifdhihi wa kana al-ja'ani yaglibu tabarani bi fitnatihi wa zaka'i ahli baghdad wancan din tsabar karatu ne tabarani ya fi wannan malam saboda kan aka zo maganar hadda da kawo nasoshi sai ya galaba shi kuma wannan malami ne dan birni yana da wayau shi kuma sai yana amfani da irin wannan wayar da basira ta yan birni shi ma yana samun nashi point din hattar tafa'at aswatuhuma har suka fara daga murya wala yakadu ahaduhuma yaglibu sahibahu suka waye gari babu wanda aka fi karfi suna ta kankankan kan فقال الجعاني عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي cito ina da wani hadisi babu wanda yake da shi a duniya sai qala ai at-tabarani hati yace to kawo shi miji fa qala haddathana abu khalifa haddathana sulaiman ibn ayyub wa haddatha bil hadith ya kawo isnadi ya kawo hadisi fa qala at-tabarani ana sulaiman ibn ayyub to ai wannan hadisin nawa ne ai wannan da aka ce haddathana sulaiman ibn ayyub ai ni ne wa minni sami abu khalifa malamin da ya ga maka abu khalifa ne na ga masa fasma minni hatta ya alu isnaduka bari in koya maka kai tsaye ka samu isnadi ali dan kai yanzu jika na ne kenan a karatu fa innaka tarwi an abi khalifa anni fa khajila ja'ani sai ya kunyata yaga ana an fi karfin shi wa galaba hutta barani to da akai wannan tattaunawan shi ma shi sarkin wancan waziri na zuwa sai ya ce fa wadittu fi makani annal wizarata war ri'asata laitaha lam takulli shi sai naji cewa da ma ba ni ne mai wannan matsayin ba ba ma ba ni ne waziri ba wa kuntu tabarani ina ma da a ce ni ne tabaranin nan dadin da naga yana yaji na so a ce naji wannan dadin wa faritu mithla al farah alladhi farihahu tabarani a ce ni nake jin dadin da malamin yaji da ajal al hadith saboda ilimin da yake da shi au kama qala wannan yana cikin littafin juz'un fi zikiri abul qasim at-tabarani da kuma al-jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami na al-khatib al-baghdadi to kaga sarki ne da yake babban matsayi amma ya so a ce matsayin shi irin na malaman nan wa hadha al-khalifatu abu ja'far al-mansur abdullah ibn muhammad al-khalifa al-abbasi abu ja'far al-mansur ɗaya daga cikin manyan sarakuna a tarihin musulunci wanda har turawa suna tsoron shi a lokacin da yake sarauta abu ja'far al-mansur labarin shi afon ashe jikan shi ne turawa suke tsoron shi shi wannan shi ne wanda ya kafa daular ta abbasiya jikan shi haruna rashid shi ne ya hula da turawa amma shi wannan babban sarki ne shi ya kafa daular ya yi jihadi sosai ya rasu 158 ahadu kibaril khulafa'i daular abbasiya wa min mu'assisiha hasali ma shi ya kafata bayan yayan shi da ya rasu as-saffa tamanna an yajlisa alal misqaba ya so ya zauna akan wato dandamalin karantawa kaman kujeran malanta wa haulahu tullabul hadisi yas'alunahu wa yuhaddithuhum a ce shi ma an taru a gaban shi yana bada hadisi ana tambayar shi yana bada amsa fa alal ladzati dunya baqiyat lahu yatamannaha huwa at-tahdithu li tulabil ilm yace abin abin duniya dai da ake jin dadi wanda kawai bai sama ya mora ba shine wannan matsayin matsayin zama a teburin malami a kujeran malami ya karantar da hadisi fa akhraj ibn asakir bi sanadihi an al-fadl ibn al-hubab qala sami'tu muhammad ibn salam al-jumahi yaqulu qila lil mansur aka ce sarki mansur hal baqiya min ladhati dunya shay'un lam tanalhu ranka ya dade akwai wani abu na jin dadin duniya da baka taba dandana shi ba kai sarki ne halifan daular musulunci yana da wato dukiya da ƙarfin mulki da ƙarfin aji, da ƙarfin kashewa da raya duk wanda ya so sannan ya mallaki duk wani abu da kasan adam zai mallaka a duniya nan ƴan mata ma irin kuyangu bai san ya kace wanda yake da su to akwai wani abu na duniya da baka taba jin daɗin shi ba sai ya ce baqitu baqiyat khaslatun yace akwai wani abu guda ɗaya da ban taba jin daɗin shi ban taba morar shi ba an aq'uda fi misqabatin wa hauli ashabul hadith yace nayi fatan a ce ni ma na taba zama a majalisin karantawa dalibai su kewaye ni fa yaqulul mustamli majabaki yace man zakarta rahimakallahu Allah shi gafarta malam wani isnadin zaka ba mu da da suka ji ya faɗi haka fagada alaihin nudama'u wa abna'ul wuzara bil mahabir wad dafatir yan fada yan zuga gawa ta haukaya washe gari da suka tashi zuwa sai suka zo da takardu da alƙalma da tawada suka zo wai suka zo irin to ai sai ai majalisan na ilimin faqala lastum bihim yace kar ku kar ku yaudare ni mana ai ku ba daliban hadisi bane ku daliban duniya ne innama humud danisa thiyabuhum almashaqqaqa arjuluhum almushaqqaqa arjuluhum at-tawilatu shu'uruhum ba irin ku nake nufi wanda kun saka alkyabba kun yi rawani kun saka zobba kuna ƙanshin turare an rako ku a cikin kwamboi na dawakai ba ku nake nufi ba ina nufin addani satu fiyabuhum masu tufa da dattiɗin nan masu annakiya almushaqqaqatu arjuluhum masu kaushi da faso a kafafunsu aqawilatu shu'uruhum masu dogon gashi ba su da kuɗin aski ba ku da aka yi trimming gashin ku ba burdul afaqi wanda suka zo daga nesa wa naqalatul hadisi masu koyon hadisi su nake nufi su zo in koya musu ba ku ba ku na san ai kuna mini kawai dan wai in ji dadin abin da ban ji dadi ba ba haka nake nufi yaki yadda da haka na uku daga cikin misalan shine al-khalifatul ma'mun abdullahi ibn harun ar-rashid shi ma ɗaya daga cikin manyan sarakunan daular abbasiya wa ahadu kibari wahidun min kibari khulafa'i bani al-abbas can akwai alhamdulillah ta faɗi khulafa'i banil abbas in tadaba aba zakariya yahya al-farra itadib ibnayhi wa talqinihi man nahwa wannan malami wannan sarki al-ma'mun yana da ƴaƴa guda biyu sai ya kira wani malami shine al-farra mun yi shi a cikin tarihin nahwu ko wanda aka ce kana yafril kalam yana jeme zance to sai aka gayyace shi aka ba shi aikin royal teacher kenan ko ya karantar da 'ya'yan sarki falamma kana yawman arada al-farra'u an yanhada ila ba'd hawaiji ana zaune suna koyan karatu a gaban sa sai ya miƙe zai je ya biya wata bukata kaman zai je ban daki fabtadara ila naqalil farra'i ila na'alil farra'i yuqaddimanihi lahu faftadara su biyun sai suka yi gaggawa kowa yana so ya ɗauki takalmin malamin ya miƙa mai ya aji mai inda zai saka ‘ya'yan sarki guda biyu ya rima su biyu fatana za a ayyuhuma yuƙaddimu suka yi jayayya wane ne ya kamata ya miƙa wa malamin takalmin shi malamin kuma wani jemamme ne haka ba kamar sunan nashi sun masalaha ala an yuqaddima kullu wahidin minhuma fardan sai suka yi sulhu akan cewa to kowa ya nika takalmi guda daya faqaddamaha sai suka nika takalman guda biyu wa kana al-ma'munu lahu ala kulli shay'in sahih yana da shi kuma ma'munu ya kasance duk wani abu da ke faruwa yana da masu kawo mishi rahoto akan abin da ke faruwa yana da uyun da jawasis farufi adhalika ilayhi farafa adhalika ilayhi fil khabari afwan farufi ne wanda ya kamata ya zama sai aka kai mishi wannan labarin a cikin labarai da ake kai mishi rahoton da ake kai mishi na kowane wuni ko mako da ya ji haka fawajjaha ila al-farra'i fastada'ahu sai yasa aka kira mishi shi wannan malamin falamma dakhala alaihi qala lahu man a'azzu nas sai ya ce mishi a ganin ka wane ne yafi kowa daraja qala ma a'rafu a'azza min amirul mu'minin ce tun dai ban san wanda ya kai shugaba daraja ba qala bala yace gaskiya ne amma a'azzu nas man idza nahada taqatala ala taqdimina alaihi waliya ahadil muslim ni a gona wanda yafi kowa samun daraja shine wanda idan ya tashi miƙewa waɗanda suke sune yarima guda biyu masu jiran gadan halifancin musulunci za su dinga gogoriyo kowa na so ya miƙo mai takalmi hatta radiya kullu wahidin minhuma a an yuqaddima lahu fardan har suka yi ittifakin cewa kowa ya miƙo takalmi daya kamar ya mishi gugar zana kenan qala yace ya amiral mu'minin sai ranka ya dade laqad aradtu man ahuma an zalika zai bada uzuri yace na so na hana su ce ba sai kun yi haka ba walakin khashitu an adfa'ahuma am makrumatin sabaqa ilaiha amma sai naga in na hana su kamar na hana su samun wata falala da suke suke yin wato musabaka suke yin competition akanta au aksira nufusahuma an sharifatin harisa alaiha ko kuma ya zama na karya zuciyarsu ban kyauta musu ba akan daraja da suke nema daraja ne ka mika wa malamin ka takalmi ya saka to ban so na hana su ba yace wa qad yurwa an ibn abbas ana cewa daga ibn abbas inji shi malam farra'u annahu amsaka lil hasan wal husaini rikaba rikabaihima hina kharaja min indihi Hassan da Husaini jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito da gun Hassan da Husaini a suka fito da gun Ibn Abbas kaga ammin su ne domin cousin ne ga mahaifinsu sai sai ya rike musu linzami za su hau abun hawan su fa qala lahu ba'd man hadara sai wasu suka ce mushi atum sikuli hadain alhadathain rikabaihima wadannan 'yan yaran su kake rike ma abun hawa suna hawa wa anta asannu minhuma kafi su shekaru kafi su kaza kaza qala lahu sai yace ibn abbas yace uskut ya jahil ce rufa mana baki kai baka sabon da kake ba la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli ba wanda ya san darajar masu daraja sai dan daraja fa qala lahu al-ma'mun sai ma'mun yace law mana'atuhuma an zalika la auja'atuka lawman wa ataba da a ce baka basu sun miƙo ma takalmin nan ba da na gaggaya maka magana da na zarge ka wa alzamtuka zamban kuma da na ce kayi laifi wa ma wada'a ma fa'alahu min sharafihim kuma abinda suka yi bai rage darajar su ba bal rafa'a min qadarihim ya dauka darajar su gashi ana labarin haiza a duniya wa bayyana an jauharihima ya nuna cewa zuciyarsu mai kyau ce walaƙad sabatat li مخيلة الفراسة بفعلهما فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا yace kuma ni daga wannan aikin nasu na gano wani abu tunani na ya gano wani abu shine mene falaysa yakburu ar-rajulu wa in kana kabiran an falasa duk girman mutum baya fin karfin abu uku an tawadu'ihi li sultani duk girman mutum inde mai hankali ne bai kasa girmama shugabansa ko da ɗan shi ne shugaban ko da ƙaninsa ne ko da ɗalibin shi wa walidihi duk girman mutum da hankalin shi bai kasa girmama mahaifinsa wa mu'allimihi ilma duk girman mutum in dai mai hankali ne bai kasa girmama malamin shi ko da an waye gari yafi malamin shi dan sarki ne malamin dan talaka ko yanzu shi babban malami ne shi kuma wancan har yanzu malamin firamare ne ko yaya waɗannan mutane uku kowaye ka inda kana da hankali to ba ka fasa girmama su kuma girmama su bai sauke darajar da kake da ita wa qad awwattuhuma mimma fa'alahu 20000 dinar walaka asharatu alafi dirhamin ala husni adabika lahuma yace kuma na musu kyauta ta musamman akan wannan abu da suka yi na ba kowa cikin su dirhami dinari 20000 kai kuma ga dirhami 10000 kai ma kyauta saboda ka kyautata tarbiyyar da kai ma 'ya'yana. wannan yana cikin tarihu Baghdad na Khatib wa qala Abu al-Aswadi ad-Du'ali laysa shay'un a'azza min al-ilmi al-muluku hukamun 'ala an-nas wal ulama'u hukamun 'ala al-muluk yace babu abin da ya kai ilimi daraja su sarakuna suna wa mutane hukunci ne su ko malamai ke musu hukunci su sarakuna malamai ne masu musu hukunci to yanzu sai yanzu ya gama mana magana akan siffa ta farko da ya tsawaita magana akan ta dinnan menene ita tawalu tawalu za ka ga ita kanta tun daga shafi na 24 har zuwa nan 58 wanda yake mana magana akan muhimmancin wato tawalu da ikhlasi ikhlasi afwan to sai ce annatu thani siffa ta biyu daga cikin siffofin malamai na kwarai shine at-tawadu tawalu haka ake cewa da Hausa ma ko a ce kankan da kai wato mutum ya zama bai dauki kanshi a bakin komai ba mutum ya zama bai ɗauki cewa shi wata tsiya ba ce ya ɗauka shi ma ɗan adam ne kamar kowa ba yi da wani niza ta musamman ko ɗaukar wa kanshi wani wato siffa ta musamman at-tawadu'u min ajalli sifatil ulama'ir rabbaniyina tawalu'u na daga cikin siffofi mafiya ɗaukaka na malaman ƙwarai bihi nalur rif'ata fid dini wal maqama fi illiyin da tawali'u ne malamai suke samun dauka a cikin addini kuma su samu matsayi a cikin aljanna madaukakiya qala al-fudayl ibn iyad Allahu yuhibbu al-alim al-mutawadi' wa yubghidu al-alim al-jabbar Allah yana son malami ne kankanta ne Allah yana kin malami wanda yake jabberi mai girman kai wa man tawada'a lillahi warrafahu Allahu al-hikmata duk wanda ya kantar da kai gaban Allah sai Allah ya gadan mishi da hikima da basira قال الحافظ بن رجب رحمه الله هو يذكر علامات العلم النافع أسكيل تافن دي فضل العلم السلف ابن رجب ينا أنبتا علامين إلمي من أمبانية فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما يعني كتكين واتو علامة إلمي من نقرتا شيني ما لمي ما سوى نين إلم باسا غنن كانس جواسنا دوان ينهي دي فنقوا كسنا دوان مسعي دي فنقوا ويكرهون biƙulubihim a tazkiyata wal madaha a cikin zuciyarsu suna ƙin a dinga tsarkake su ko ana yaba musu wala ya takabbaru na ala ahadin ba sa yi wa kowa girman kai mutum ya dinga cewa shi wani tsiya shi wata tsiya ne shi wani na musamman ne sai an mishi wata gaisuwa ta musamman ko an bashi wurin zama na musamman ko an mishi wata hulɗa ta musamman in ma ba mai bai ce kai baka san ko ni waye ba ku ba ku gane ni bane to wannan alama girman kai ne malam ya ci gaba da cewa wa qala ibnu rajab yace wa ahlul ilmin nafi'i kullamazdadu min hadhal ilmi masu ilimi mai nagarta mai amfani mai albarka duk sanda ilimin su ya karu izdadu lillahi tawadu'an sai su ƙara kankan da kai gaban Allah wa khashyatan su ƙara tsoron Allah wankisaran su ƙara karaya wa zullan su mai da kansu baya wato dama mara ilimi mai girma wanda ilimin shi kaɗan shi ne za ka yana girman kai amma duk wanda ilimin shi ya kai ilimi ya tumbatsa ba za ka sarar da shi cewa mutum ne mai kankan da kai wa man tamakkana fihi ilmu aw rasahu tawadu'an wa hadaman lin nafs kaji magana duk wanda ilimi ya ratsa shi ya jika shi yadda ake so babu makawa ilimin nan zai gadan mishi da tawalu'u da kuma rena kansa wa qad yubaligu fi dhalika ahyanan kai wani ma sai ya wuce iyakar da ake tsammani kama qala ayyub ibn abi tanimat as-sakhtiyani rahimahullahu ayyub yana cewa kana yanbaghi lil alimi an yada at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi ya kamata malami ya dinga zuba ƙasa a kansa yana yin kanshi kanci da ƙasa dan ya nuna tawalu'un shi ga Allah ubangiji madaukakin sarki akhrajahu ibn abi shayba a cikin musannaf kenan wa qala al-qadi abu yusufa al-qadi abu yusuf yake cewa a cikin akhbarul qubat yace ya ce aridu bi ilmikumullah kun faci Allah da ilimin fa inni lam ajlis majlisan qattu an wi fihi an atawa ba illa lam aqun hatta a aluwa yace wallahi ban taba zama a wani waje da nufin bari na mai da kaina makaskanci na da yi tawalu'u ba face kafin na bar wajen sai Allah ya ɗaukaka ni akan mutanen wajen walam ajlis majlisan qattu an wi fihi an a'luhum inda kuma na zauna da tunanin cewa ai na fi mutanen wajen nan na zauna da wani tunanin cewa ni wata tsiya ne illa lam aqun hatta aftadiha kafin na nike sai na ji kunya ko zaman karatu ne ka zo yi aka ce imam malik an an an an an an lura cewa duk sanda yazo zama wurin karatu sai a ga bakin shi yana wani motsi to sai suka taba tambaye shi wai me kake faɗa ne aka ce yana yin yana yawan in yazo zama sai yake ba su labarin shi yazo mai yakan ce ne la haula wala quwwata illa billah abin da yake faɗa kenan in yazo zama a cikin kalmar akwai mai da komai ga Allah don cewa kai ba kowa bane wato sanda zaka zauna din nan ka dinga dinga cewa to yauwa bari a ba su ilimi haka dauka kai makaskanci ne baka san komai ba Allah ne kawai baka tawfikin abin da zaka karanta komai girman nazarinka da bincikenka da faɗin iliminka kar ka dinga tunanin cewa ka iya ka dinga tuna Allah cewa shi ke da ilimi shi ke bayarwa shi ke ba da taufiki da basirar da ake sauke haƙƙin ilimin to da haka sai Allah ya baka dace ya kuma kyautata matsayinka ya ce duk inda ya zauna da tunanin shi wata tsiya ne kafin ya tashi sai ya kunyata duk inda ya zauna kuma da tunanin cewa shi ba kowa ba ne sai Allah ya girmama shi waman utiya ilman walam yatawaba duk wanda aka bashi ilimi sai ya zama bai yi tawalu ba khazalahu Allahu yawmal qiyamah ranar alkiyama Allah zai wulakanta shi qala qatada ibnu di'amah as-sadusi al-basri qatada yana cewa man utiya malan aw jamalan wa thiyaban wa ilman thumma lam yatawaba kana alayhi wabalan yawmal qiyamah duk wanda Allah ya bashi kuɗi ko kyan halitta ko kyan sutura ko ilimi sai zama bayi da tawalu to rana alkiyama wannan sai zama shi bala'i wala yadkhulul ujubu waz-zahw ala alimin aw muta'allimin illa min qillati ilmi jiji da kai da jin cewa an isa ba sa zuwa wa malami dama sai dan ilimin shi kadan ne wa dallatu ma'rifatihi da kuma karancin ilimi wa kasadi bi ba'ati kayan aikin shi kaɗan ya ƙulu amir bin shirahil shabi al'ilmu salasatu a ashbari ya ce ilimi mataki uku ne faman nala minhu shibran wanda ya samu ɗani guda shamaka bi amfihi sai dinga hura hanci wanda yake mataki na farko wa zanna annahu nalahu ya ɗauka ya iyaye wa man nala shibra thani wanda ya kai mataki na biyu sagarat ilaihi nafsuhu sai kaga yare na kanshi wa alima annahu lam yanalhu isan cewa shi ba abin da ya iya wa amma shibru thalithu fa hayhata shi ko na uku ma ba wanda yake kaiwa gare shi la yanaluhu ahadun abadan zaka ga duk wanda kaga yana girman kai to yana matakin farko ne a ilimi ya dan fara ta da baki ya sauka a hadda ya fara iya irabi yana da wani dan zafin kanshi bana 18 to shi zaka yana wannan jiji da kan yana wani kurare yana jin cewa ya iya wannan a hankali hankali ne idan idan yana da rabo na alheri wata na zai bari wanda duk ya kai inda ake kaiwa ilimi zaga zaga cewa wato ya san bai san komai ba kalla kaga yan secondary SS3 din nan da da 100 level zaga sun fi kowa zafin kai da jiji da kai suna ganin ai yanzu fa sun kai matakin da ya kamata sun ci waye sun ci jam sun ci post UME an ba su admission a university za ɗauka cewa wasu wasu wasu shegun 'yan boko ne to idan asalin 'yan boko suka zo suka gurza su sai ka kawai sun yi sanyi kafin 300 level sai ka ji mutum yana cewa Allah sa ba dai ya fita ko da tutu ne Allah sa dai a gama lafiya ya daina kokarin nuna kanshi saboda asalin 'yan boko sun yi magani shi Allah ya kyauta yace wa man a وكان لأبي الحسن علي ابن محمد الماوردي تجربة في هذا الباب أقول الإمام أبو الحسن الماوردي يا رسول الله هدد همسن باين هجرة ينادوني experience gashi sajjalaha bi qawlihi a cikin littafin shi suna adabud din wad dunya adabud dunya wad din babban littafi ne wajen mujalladi 9 yake cewa a cikin littafin wa mimma unziruka bihi min hali bari in ja kunnanka da abin da na gani ya faru a kaina experience dina annani sannaftu fil buyu'i kitaban na rubuta littafi akan cinikayya jama'atu fihi mastata'tu min kutubin nasi na tattaro abin da na iya tattarowa daga cikin littafai daban-daban na malamai wa ajhattu fihi nafsi na ba kaina wahala sosai wajen tara wannan binciken wa kadattu fihi khatim kwakwalwata ta gaji na sha wahala hatta idza tahazzaba da na gama tace littafin wastakmala na gama aikin wa kittu uqjabu bihi na fara jin cewa kai alhamdulillah ni ma fa nayi wani intaji na azo a gani wa tasawwartu annani ashaddu an-nas tila'an bi ilmi na fara jin cewa na fi kowa sanin kasuwanci yanzu a zamanin nan hadarani wa ana fi majlisi a arabiya ne yanzu kamar ya gama PhD kenan yana ganin ai an yaye shi ya zama researcher independent ko yana wannan takama ya saka wannan riga ana ta kida ana rawa shikenan kawai sai ga wasu mutanen ƙauye wasu waɗanda basu ma iya tada baki ba guda biyu suka zo fasalani an bai'in aqadahu fil badiya ala shurutin suka zo suka man tambaya game da wani cinikayya da suka kulla a ƙauyensu akan wasu sharuɗa tadammanat arba'a masaila lam a'rif li wahidatin minhunna jawab a cikin mas'ala akwai tambaya guda hudu ban san ko ɗaya ba a abinda nake ganin kaina cewa ƙwararre ne specialist ne yace fa ataraqtu mufakkiran ce na girgiza kai nayi tunani nayi shuru wa bihali wa halihima mu'tabiran na tsaya na kalli al'amarin nan ce, "Oh, ina nake ganin kaina malin yanzu mutanen ƙauye su zo mun da matsala ban sani ba." Faƙala suka ce, "Ma inda ka fi ha, fi masu allaka jawabin, algatu malam, ko dai baka sani ba ne, baka san amsa ba, wa an ta za'i mu hadihil jama'a, amma kuma ka tara mutane da sunan kai ne shugaban wannan jama'a?" Faƙultu la, ta ce, "Wallahi ban sani ba." Faƙala suka ce, "Wa hallaka, ce, kai canka, ka yi asara, ce kana jagorantar mutane da sunan addini baka san wannan karatun ba wan sarafa ce suka yi tafiye su thumma ataya man yataqaddamuhu fil ilmi kathirun min ashabi fasalahu sai suka tafi wani gun wani wanda da dama daga cikin dalibai na shine ashabi sun ma fishi karatu ba ma ni ba dalibai na ma sun fishi karatu fasalahu suka je suka tambaye shi fa ajabahuma musri'an nan take ba su amsa bima aqna'ahuma da abin da ya gamsar da su wan sarafa anhu radina bi jawabi suka tafi suna jin dadin amsar da ya ba su hamidina li ilmihi suna mai godiya ga ilimin sa fa baqitu murtabikan yace nan na zauna ina cikin rudani wa bi halihima wa hali mu'tabiran na tsaya kuma na dauki izina daga wannan al'amari wa inni la'al la'ala ma kuntu alaihi min al-masaili ila waqti da kuma cewa ni yanzu haka na kai ga wannan matsayi fakana zalika zajira nasihatin wa nadhira izatin sai wannan abin ya zaburar da ni ya fadakar da ni ya mun wa'azi ya ja mun kunne tazallala biha qiyadun nafsi sai na ji wato girman kaina ya zube wan khabada laha janahul ujubi duk wani takama da nake da ita sai na daina ta wa taufiƙan Allah ya bani dace munahituhu wa rushidan utitu Allah ya bani gamdakatar da irshadi ta kan wannan waƙiyar na dawo cikin haici wato dai da kake ganin ka san wani abu sai Allah ya sanar da Allah ya kawo maka wani abu a cikin abin da kake ganin ka sani sai kai baka san shi ba wani wanda kake rainawa sai ga ya san abu waye qulu rahimahullahu mawardi ya ci gaba da cewa wa kallama tajidu bil ilmi mu'jaban da kadan ne zaka samu wanda yake takama da ilimi wa bima adraka muftakhiran ka samu mutum yana da alfahari akan abin da ya sani illa man kana fihi muqillan wa muqassiran sai dai inda ma ilimin shi kadan ne duk wanda zaka ji ya cewa na rantsi da Allah zan karantar da ku shekaru kaza ban yi nazari ba to ƙarya yake bai san karatu bane ai ni na fi ku ilimi ai na girme ku ai na fi ku shekaru yaushe ma kuke karatu wane waye kaza kaza kaza ya kaza duk wanda ka zai rubuta magana to alamar alama ta farko shi na kan cewa bai san abin da yake fara ba cikin karatu li'annahu qad yajhalu qadrahu saboda bai san kanshi ba wa yahsabu annahu nala bid-dukhuli fihi aktharahu a tunanin shi ya shiga cikin harkar ilimi yayi zurfi fa amma man kana fihi mutawajjihan wanda duk ya fuskanci harkar ilimi yadda ya kamata wa minhu mustakthiran yana neman ƙari kullum fa huwa ya'lamu min bu'di ghayatihi yana sanin nisan abin neman sa wal ajzi an idraki nihayati kuma yana sanin cewa bai isa ya kai ƙarshen shi ba ma yasudduhu anil ujubi bihi wannan zai hana shi ya dinga alfahari wal ulama'ur rabbaniyuna hum da'iman yubduna hajatahum ila mazidin min al-ilm malamai na kwarai ko da yaushe suna bayyana yadda suke son suke da bukata zuwa ga karin ilimi wala yaktaruna bima utu min ba sa ruduwa da abinda Allah ya basu na ilimi wala yaddauna al-ihatata bihi ba sa taba kurarin cewa sun san komai bal sara qawlu la adri shi'arahum cewa ban sani ba shi ne ma tambarinsu shi ne moto ɗinsu kowa a cikinsu yana cewa ban sani ba izbihi addaba Allahu nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu Allah ya horar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mishi kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kace musu ba kai ne farkon manzanni ba ko ban san me za a yi da ni ko ku ba daga nan aka samu kaidan la adri wanda za mu zo makaranta ta a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli na ibn abdul bari insha Allah wa qad saha an al-imam malik an muhammad ibn ajlan annahu qala idza akhda al-alimu la adri usibat maqatilu idan malami ya kuskure wa fadin la adri bai saba cewa ban sani ba to wannan an jarabce shi da abin da zai kashe shi wa alam anna qawl al-mas'ul la adri la yad'u min qadrihi cewa ban sani ba in an tambaye ka baya zubar da mutunci kama ya zunnuhu ba'dul jahala kamar da wasu wawaye suke tsammani su wawaye gani suke aka ce musu me hukuncin kaza suka ce ba su sani ba to shikenan sun wulakanta wanda wanda ya haka ya zama sakare ke bal yarfa'u asali ma daga daraja ne li'annahu dalilun ala idami mahallihi yana nuna girman mutumin wa quwwati dinihi da karfin addinin sa wa taqwa rabbihi da tsoron ubangijinsa wa taharati qalbihi da tsarkin zuciyarsa wa kamali ma'arifati da cikar iliminsa wa husni tasabbuti da kuma inda yake da kyakkyawan takatsantsan wa qadru wina ma'ana zalika an jama'ati min salafi wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man da'ufat diyanatu yace an hakaito daga malamai da yawa cikin malamai na da cewa babu wanda yake jin nauyin fadin ban sani ba sai wanda yake da raunin addini wa qallat ma'rifatu yake da karancin ilimi li'annahu yakhafu min sutu min suqutihi min a'yunil hadir yana jin tsoron kada ya ce bai sani ba ya zama ya kaskanta a gaban mutane wa hadhihi jahalatu wannan jahilci ne wa riqqatu dinin da saukin addini da rashin addini wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fima farra minhu bai san cewa idan jeje ya faɗa ba daidai ba ɗin da ya kwanye ce ban sani ba sai ya faɗa abin da bai sani ba kuma kuma yanzu ne yake nema girma ko don a gane abin da ya faɗa ɗin ba daidai ba ne na ma girman shi da ya faɗa yi kaga abin da ya guje ma ya auka zuwa gare shi wa ya tasifu inda hum bi ma taraza minhu a siffanta shi da abin da yake kokarin guje mawa at-tawadu'u fi siyar ulama islam ga misalin tawalu'u dake cikin wato tarihin malaman da siyar ulama isalafi hadhihi al-ummati mali'atun bi suwarin mutalawwi'atin tadullu ala azimi tawadu'ihim la siyama fi babil ilmi wal itrafi fadl akharina wa tamayyuzihim min dhalika min amsalat dhalika tarihin malaman da yana cike da labarai mabambanta masu kala iri daban-daban da ke nuna girman tawalu'unsu musamman a babin ilimi da kuma yadda suke iya furta cewa wane ya fi idan akwai wanda ya fi su cikin sa'o'insu ko abokansu ko tsararrakinsu ba sa jin kunyar su faɗa su ce a jegun wane ya fi ni iyawa daga ciki akwai ƙaunin mu'awaita bin abi sufiyana da ubaraka bin samit radiyallahu anhuma wa gari tare da alaihi ubada wa huwa ya hukubu alal mimbar wata rana sidna mu'awiya yana huduba akan mumbari sai ya faɗi wata magana wadda ba taima ubadatu daɗi ba bai yadda ba nan take ce a ranka ne ba haka ba huduba dai matsayin mumbari da matsayin sarauta da kuma yadda wani zai iya cewa maka ba ba haka ba wanda da zai kasa a fitar da shi a hukunta shi ko amma shi me yayi sai ya ce iktabisu na ilma min ubada fa innahu fa huwa afqahu minni ma wai sai ya ce ku dinga koyan ilimi a gun ubada ya fi ni ilimi tabarani kasar da shi dake isna da shi da dan rawi ma a'azama hadha tawadu wal iz'ana lil haqq yace jibi girman wannan tawalu da miƙa wa gaskiya al'amari wal itirafa bil fadli da furta falalan wani wa da'awata ila al-istifadati mimma inda al-akharina mahama kana likhtilafu ma da kuma kira zuwa ga aje a koyi agun wani koda kana da sabani da shi domin ubada din nan ba dan kam din su ma'awai bane a rigima saboda haka ne ma wata kila ya sauriye magana su mutanen mu'awiya ba su magana ba amma da haka mu'awiya bai ga cewa wannan tunda dan hamayya ne bari kai mu kauda kai ko kuma mu mulakanta shi ba to haka malaman da suke wanda ya fi su za su ambaci ya fi su kuma su ba ɗalibai shawara da ishara cewa a je wurinsa. Na biyu, wa haza Ibrahim bin Yazid al-Nakhai al-Kufi rahimahullah, al-Imam Hafiz Faqih al-Iraqi wa Ahad al-A'lam. Ibrahim al-Nakhai wanda ya rasu 95, shekara 95 babban malami cikin malaman ƙasar Iraki, ɗaya daga cikin mashahuran malaman musulunci. Ma'a sa'ati da'irati ilmihi wa rusuki fiqihi duk da faɗin iliminsa da fiƙihunsa wa kaunihi muftiyan bil kufati fi ayyami malamin fatawa ne a kufa a zamaninsa ya ƙulu maimun ibn abi hamza ƙala li ibrahimun nakha'i laqad takallamtu walau wajadtu buddan ma takallamtu ibrahim yana cewa ina yin magana a cikin ilimi ina karantarwa amma da na samu mafita da ina da yadda zan yi wallahi da ban karantar ba wa inna zamanan akunu fihi faqihal kufati la zamanu su'in yace a ce wai ni ibrahim wai ni ne malami yace ai zamani ya lalace Allah ya gafarta mai wannan yana cikin Abu Nu'aym a cikin Hilya malam yace wa hadha qimmatun fi tawadu'i wa nihayatun fi hadmin nafsi kaga wannan karshe ne makura ne wajen tawalu'u da kuma mai da kai ƙasa wa adami ru'yati azzat da kuma mutum bai ganin kanshi a matsayin wata tsiya na uku misali na uku shu'bah ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-basri babban malamin nan shu'bah ya rasu 160 bayan hijira al-imam al-hafiz amirul mu'minin fil hadith babban malami daga cikin jagororin ilimi alimu ahli al-basrati wa shaykhuha babban limamin basra kuma shehinta a ilimi kamar yadda zahabi mai kirari ahadu jibalil hadith ɗaya daga cikin gwarazan malaman hadisi wa hamalati sunnati wal athar qara'a yawman hadithan fa qala lahu rajul wata rana shu'ba ya karanta hadisi sai wani ya ce mishi khalafaka sufyan sufyan thauri ya saba maka a wannan hadisin qala sai shu'ba yace da magtani yace ka gama da ni هذا معناه التسليم لسفيان الثوري بسواب والاعتراف بخطئه sai yadda cewa nashin kuskure na Sufyan daidai ne mimma yambagi an yi ulama anna Sufyan al-Thawri wa Shu'bah ibn al-Hajjaj qarinani mala yace kasancewa su biyun nan classmates ne jama'ahum at-talab wa shuyukh lokaci guda suka nemi ilimi kuma sun hada malamai wal adatu قد جرت على أنه من السؤوبة بمكان أن يستسلم القرين لقرين kuma al'adance mun san cewa tsararraki ba su cika sallama wa junansu idan wani tsaran wani ne ba su cika sallama wa junansu za su dinga munafasa ko lima bai da kuma minar tanafus lakin na haɗu la'il kibar kanu ya udduna ilma dinan amma su wannan malaman suna ganin ilimi addini ne babu munafasa a cikin shi walaisa majalin lil mubahati wat tafakhuri wata'ali alal akharina farfajiyar ilimi ba ta alfahari bace ba ta cika baki bace ba ta neman fin saura bane wali haba kana shu'batu ma'a jalalati qadrihi yusarrihu bi anna sufyan ath-thawri ahfadhu minhu duk girman ilimin shu'uba ya kasance yana faɗa ƙarar ya ce sufiyanu ya fi ni ilimi qala waqi'un ذكر شعبة حديثا عن أبي إسحاق فقال له رجل إن سفيان خالفك فيه فقال دعوه سفيان أحفظ مني شعبة يكرن تحديثي سيأكا شتو ألا قابت مالا أما دي سفيان يا سبع مكسي شتو كبرناوا كنو كناش يا فين كنو كريواش أي دعاهم إلى ترك حديثه هذا إلى حديث سفيان يتو كبر حديثنا كريك إلى سفيان لأنه يراه هو المحفوظ yana ganin wancan shi ne daidai likauni sufiyana a hafaza minhu saboda sufiyana ya fi shi hadda shi uba kenan ma anna sufiyana sauri rahimahullahu kana yusammi shi ubata amiral mu'min na fil hadis shi kuma sufiyana din shi kuma yana ce ma shi uba amiral mu'min qala ibn abi hatim ya'ani fawqa al ulama fi zamani yana nufin ya fi sauran malaman zamanin shi wa yunadihi aidan ustadhahu yana ce mashi malami na فقد روى قتيبة بن سل ابن قتيبة قال قدمت الكوفة فأتيت سفيان الثوري فقال لي من أين أنت ناجي كوفة سنجي قول سفيان شيدا ما كوفة يكي سيتم بيني يتشي دقائنا كي قلت من أهل البصرة نتشي أيني متم بصر قال ما فعل أستاذنا شعبة إن لا بال شيه مشعبة بيتشي تن أجب هو فالرجلاني كاقوتنا متاني قد أبيو آه bi husnul khuluqihima da kyakkyawar ɗabi'arsu wa tamami tawadu'ihima da cikar tawalu'unsu kullum minhuma yahtarimul akhar kowa na girmama ɗayan wa ya'tarifu lahu bil fadli wat taqaddum kowa a cikin su yana girmama ɗayan yana cewa ɗayan ya fi shi rahimahumallahu Allah ubangiji ya gafarta musu kaji wannan bayani game da wato wasu cikin misalai na tawalu na malaman salaf idan mun zo darasi na gaba insha Allah darasi na takwas za mu ji sauran wasu misalai da malam zai kawo na su Sufyanu shi kanshi din da Hammadu dan Zaid da Imam Shafi'i da da wasu abinda zamu lura shine duk waɗannan misalai ana kawowa ne dan mu ji cewa ga yadda fa magabata suke rayuwa ga yadda suke tunda mun ce su muke bi to mu yi ƙoƙari mu zama muna bin su ɗin a cikin irin waɗannan tafarki nasu masu ban sha'awa wanda kuma su ne suka dace tafarkin gaskiya Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya sa kuma mu cika da imani Allah ya mana rahama ga baki ɗayanmu za mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah